نحمده تبارك وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا قوم قوت رمضان شكرا تدبو دير داري حدود أربعين دا بيار hijiriya wanda ya dace da 20 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya muna darasi na takwas a cikin wannan karatu namu na tarihin matan annabawa da muke gabatarwa wannan gari na kumu akwa local government a masjidul ansar yau za mu tashi tarihin um, matar annabi lot tarihin matar annabi lot annabi lot ɗaya ne daga cikin annabawan Allah wanda ambatansu ya zo a cikin alkur'ani da yawa da yawa shine lotu ibnu harana ibnu tarih azara kenan sunan baba annabi lotu haran sunan kaka annabi lutu azara baban annabi ibrahim shine kakan annabi lutu azara baban annabi ibrahim daga shi annabi lutu dan gidan dan uwan annabi ibrahim ne annabi ibrahim yana da ɗan uwa wanda suke uba ɗaya suke tare da shi to shi ɗan shi annabi ludu ɗan ɗan uwan annabi ibrahim ne kenan idan kun fahimce ni annabi ludu annabi ibrahim baffansa ne sun yi zamani guda ya yi imani da shi ya aminta da shi har ma tafiya ta kama su sun yi hijira zuwa sham wanda a tarihin da na baku lokacin da annabi ibrahim ya gamu da wannan azalimin sarki da zai kwace masa mata da annabi lutu suka tafi Allah ya turo annabi Ibrahim ya kira mutanensa zuwa ga bauta Allah shi shi kadai ya hana su bautar gunki farkon wa'azin annabi Ibrahim kira ne zuwa ga tauhidi kamar yadda shi ma annabi lutu ya yi da'awa irin ta babban shi annabi ibrahim ya kira mutane zuwa ga ta Allah Allah ya jarriba annabi lutu ya hada shi da mutane mabarnata 'yan neman maza aka ce sun fi kowa fajirci a duniya mutane annabi ludu ba a duk duniya ba wanda ya kai su barna da fajirci saboda yanda ake zina namiji ya nemi mace ya yi zina da ita wal billah to su kuma ba zina ce a gabansu ba su namiji yake neman namiji mugun zanibi ga kafirci ga mummunan nufi Allah ya jarbe su da shi da mummunan da mugun nufi a cikin zuciyarsu tarihin su bai da kyau to ba wannan kadai ba yan fashi ne kuma da makami mutanen annabi lut ba yan fashi ne da makami ba wannan kadai ba yan kulob ne a je a taro a kulob a shagiya a yi iskanci ku ga namiji yana ta kokawa da namiji yana saduwa da shi a fili labi sama kanu yi una abinda waɗannan mutane suke aikata ya munana wannan matsala ta neman maza namiji ne dan uwansa iyayena mata yau ya zama ruwan dare ya zama bala'i ya zama masifa hatta kai ga yau maza suna ƙauracewa matansu ba sa sha'awan matansu shimfiɗa ba ta hada su da matan saboda maza sun kwafe musu matsayin matarsu wannan karatun ba za ki fahimce shi ba ba za ki gane ba sai lokacin da Allah ya jarrabe ki da miji mai neman maza duka abin ba daɗi ko da miji mai neman mata ko miji mai neman maza idan ya zama yana neman maza to damun baya lissafin ki kin zama mai gadi kawai a gida wallahi bai zai saurare ki ba kamar yadda da yawa matan da Allah jarabe su da wannan masifar abinda suke faɗa sun zama abun tausayi Allah ya yi musu wannan bala'i kan da kai ku da nisa kun san kuma akwai mata masu neman mata yi idan ana ganin maza suna rashin kirki to akwai mata ma masu rashin kirki da rashin arziki da rashin mutunci wanda Allah ya sauke Allah ya shirya Allah wadaran naka ya lalace malama ki gama ce tana neman yar uwarta mace madugo lesbians yanda namiji yake farautar mace haka ita ma take farautar yar uwarta wannan duka zunubai ne da ake aikatawa na kazanta marar daɗin ji marar daɗin gani to duk lokacin da aka bar 'ya'ya ba a musu tarbiya ba a tsoratar da su Allah ba a faɗakar da su to kada ku yi mamakin ta'adi da barna da za su wata yarinya take gaya min ba ta yi aure ba ta shiga wani babban shago sayayya kawai sai ta ga wata yar karamar yarinya ta ce malam wallahi na girme ta yarinya karama yar budurwa duka bai ta wuce shekara sha bakwai ba kawai sai naga tana ta bina ita kuma ta kai shekara ashirin da wani abu ta ce naga tana ta bina kawai dai sai ta magana ce da Allah ina son magana da ke ta ce bismillah ta ce da Allah ko ko za ki da in san ki ta ce kamar yaya da Allah ko a ina kike ina so ne za mu yi kawance da ke ta ce to ta ce baki gana dan fiki a shekare ma ta ce ai wannan ba shi bane kana iya yin kawance ma da tsawar uwarka ce tana da manufa ta ce ba damuwa ta ce wallahi kawai sai ta ce mata wallahi ina son ki ba wani abu ne mata suna gaya yan uwansu wallahi ina son ki sai ita ma ce eh wallahi ni ma ina son ki ma'ana an kulla kawance da kauna ta ce malam sai na mata lamban waya ta ce malam kafin na koma gida yarinya nan ta kira ni ya kai su 28 ƙaramar yarinya na ga kiran ya yi yawa na ɗauka kawai sai ta ce da na ɗauki waya ko sai ta kama maganganu wala ina su za mu yi alaƙa ne da ke yaushe zan zan zo mu haɗu da ke ta ce a kan mi kawai sai ta faɗo wata kalmar da ba zan iya faɗa ba kawai sai ta nuna tana so su rinka kwana da ita suna abin nan suna maɗigo da ita sai ta ce mata a'a a'a a'a ta ce ni ba ir haka ba ce da mutunci na da kima na ta ce amma na yi mamakin na yi mamakin a yadda kike a shekarunki har kin iya wannan abin ta ce ai ba wani abu ba ne ba ki waye ba ke ba ki san me ake ciki a duniya ba ta ce in dai irin wannan waye wanne Allah raban da ita ta ce ban waye ba in ta gaice muke zance da ta ci gaba da magana da yarinyar nan wallahi tallahi zance kai zance yarinyar nan ta ce mata ai ba abin da ba ta yi tana neman yan uwanta mata ana neman ta tana ba da kanta ita ma kuma tana neman wasu sannan kuma zina ma tana yi maza sukan kai ta hotel su kama mata ta yi kwanaki a biya ta a gama da ita 'yar karama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin san tausayin da nake jiya miki idan Allah ya jarabe ki yarki ce wannan to suna nan wallahi wani lokacin a gidan biki ake haduwa da su ko a gidan yini ake haduwa da su ko a makaranta ko a asibiti ma ana iya haduwa da su wurare da yawa ana iya haduwa da su ko a islamiyya ma mace mai neman yar uwarta mace isa ta ƙarshe da zan ƙara samu ku da ita shi ma abin ciwo saboda ku kula da 'ya'yanku kuma yau Allah ya kama lokacin da ba yadda mace ce aka samu tana neman yatta yatta yar kishiyarta uwa ce ta mutu ta bar yaranta 'yan mata 'yan matasa sai ya dikonta matar babanta ita ce ya diko ko to sai ya dikonta take nemanta ba ma nema ba ta mai da ita kawai kamar mata ce da miji kuma yarinya budurwa ta girma ta abin nan ta ce tare suke kwana ta tallata mata ta ce mata in kika gane wannan harkar da daɗin wannan harkar ba za ma ke aure ba ki futa da wulakancin maza a yau ba ruwanki da tara 'ya'ya rabe-rabe da wahala da wankin kashi da menene ciki da goyo ba ruwanki kuma kudi za ki samu kudi wannan yarinyar ce fa take gaya mana ita wacce ake da ita ina uwarki ta ce mama na ta mutu babanki ba baya zama wannan masifar neman matan wannan masifar mace ta nemi yar uwarta mace ya zama mana masifa ya zama mana bala'i yau kowa ta kula da yarta dole ne uwa ta san waye waye take kawance da diyarta in kin ga yara bini-bini suna haɗe kansu a haɗe tare tare tare to in dai ba harkar karatu da ilimi ya haɗa su ba to a sa fa'ido a kansu kuma ba ta ga ƙananan yara ko manya ko matan aure ko da ba na aure ba komi ana iya yi ko ki ga ƙaramar yarinya tana wani kawance na fitar hankali da babbar mace shekarunku ba ɗaya ba ba mamaki zuwa cikin gidanta tana biya mata bukata duk abin da namiji yake iya yi wa mace yau mace yar uwarta mace tana iya yi wa yar uwarta duk abin da duk inda namiji duk abin da namiji zai taba a jikin mace ta ji daɗi ko na abu mata sun koya wa kansu suna wannan abin ya za a yi bala'i ba zai same mu ba ya za a yi ba za mu shiga tashi hankali da masifa ba wasu sun kashe aurensu sun shiga wannan harkar gaba ɗaya kawai ga mace ta ƙi ta yi aure tana kashe kuɗi tana ta mu'amala da kuɗi wannan harkar take yi yaushe za ta saurari wani aure ba sha'awa ba ne da biyan bukata to tana da inda za ta yi biya mata yasa da zarar mutum yarsa ta dan girma ta tasa kawai ya maza maza ya aurar da ita ta tafi gidan mijinta can Allah kiyaye hanya kawai kawaye kuma ni dai ina gaya muku ai a hankali da kawaye ban ce kar ai kawance ba amma wallahi wannan zamani ya kai ga karki yadda ki kawance da wanda baki santa ba sannan kuma lalle ke uwa karki bari yarki ta rinka kawance da wasu waɗanda baki da labarin iyaye addinin su yake mata sun lalace lalacewa ta isa munin abin ya kai yanzu jiya wani babban mutum ya turo mu ya ce malam kana yi wa mata wa'azi dan Allah malam kai wa'azi yanzu gashi nan a wayata yanzu din nan nan da rana ne in na haska muku ba lalle ku iya gani ba malama yarinya ce budurwa ta samu yaro matashi dan karami wannan yaron da in ya balaga ma bai daɗe da balaga ba budurwa da ita a fili a fili malama ta kama yaron nan tana sumbantarsa yana na lillahi wa inna ilaihi raji'un ta sa bakinta a bakin shi a fili kuma ana daukan hoto yaron yana ya isa ka tana cewa bai yi ba bari ni in daɗe maka ita ke aure mana kuma me na daukan hoto a nuna a duniya a fili tana sumbantan shi yana sumbantanta wani yana daukan su a hoto yana cewa a ƙara yi bai yi ba a daɗa ƙarawa kuma wallahi da hijabinta in kin ganta kya ce daga islamiyya ta taso inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ka shirya mana yayin to mu dawo kan kisa na buludu mutane a buludu su abinda suka kure da shi namiji ya nemi namiji wannan laifi na neman maza a tarihi a duniya ba a taba yi ba ba wanda ya taba irin wannan abin kamar yadda qur'ani ya faɗa sai mutanen annabi ludu su ne na farkon neman maza a tatunan fahishata ma sabaka kun biha min ahadin min al'alamin ko ba wanda ya taba rigayar ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun fara wannan alfasha neman maza itiyanu zukur min al'alamin sai suka fara ƙaurace wa matansu ba sa auren mata ba sa yi da mata annabin Allah annabi lutu ya fara yi musu wa'azi zuwa ga tauhidi dan dama in dai ba a samu tauhidi ba komi za a iya yi barna dai daga rashin tauhidi komai yana iya faruwa فبدأ بدعوتهم إلى التوحيد وترك هذه الفواحش والمحرمات والأمور القبيحة الموبقات yace ku bar waɗannan abubuwa na haram abubuwa masu halakarwa ina wallahi ko sauraron sa basu ba ba su karɓi wa'azinsa ba sam sam sam sam suka ce ba kai sa ba ba za mu karɓa ba ba za a yi ba ya ce musu wazi ya ce yanzu ku mutane na yanzu ku za ku zo ku fara wannan laifin da a tarihi ba wanda ya taba yi sai ku daga ƙarshe sai suka fara yi mai ta'addanci kawai sai suka kama cewa akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatazaharun a kore shi daga gari da shi da mutanen shi wai shi annabi lutu wai ai yana nuna shi mai tsarki ne ai da shi da mutanensa suna ganin su masu tsarki ne su ba masu laifi bane irin wai gatse din nan irin ana yanka musu magana ai ku masu tsarki ne ku fita ku bar mana garinmu tabbas Allah ya tsarkake annabi Nuhu Lutu da iyalinsa mabiyansa in banda matarsa da zamu yi tarihin ta yanzu matarsa shi kuma jarrabawa da ya gamu da ita kenan annabi Lutu ya gamu da mata mara kirki ashe zai iya yiwa a samu mutum mai tsoron Allah mai ibada mai kamewa mai addini mai kusantar Allah matarsa kuma shedaniya mara kirki kamar yadda yanzu din ake samun da yawa daga cikin mata mijinta mutumin arziki kullum iya masallaci ita ku shedaniya tana gidan boka tana kashe aure tana ta'adi watakila mijin ya sani watakila bai sani ba watakila ya sani tafi karfin shi ta girma ba ta san ta girma ba ta tara 'ya'ya da 'yan mata a gabanta amma ita ma shedaniya ce wata yarinya budurwa ta kira ni ta ce yanzu aurenta ya mutu amma uwarta ta kashe mata auren wallahi a gaban ta ce ta ce ga ta nan abinda take ba ma jin daɗi malam wallahi neman maza maman mu take yi na ce inna lillahi wa inna a gabanta ta faɗa sai uwar ta ce ke ma ai neman mazan kike yi bata musanta ba aka kaure da fada a waya ina cewa a yi haƙuri ki tsaya tsaya ki ji ta ce wallahi malam tura ni take wai in je ne zinan kawo mata kuɗi na ce kuma uwarki ta ce gata nan malam gata a gabana ta ce wallahi ne aure nake so ni ba zan iya wannan rayuwar ba ta ce wallahi in ban je ba ta zagi na ta ce wai dan me za su zo su zauna cikin talauci tana da abin da za ta je ta sayar a kawo kuɗi ta ce kuma ni na san wanda yake lalata da ita a nan gidan ake shigowa a yi barna da ita ni na sani in ji yan ni ban taba jin bala'i irin wannan ba Allah kai ai malan kasar nan ba abinda ba za a yi baye ita ta lalace ta dora yar ma akan truck Allah shirye da su suka ce to wallahi za su kore shi a garin nan ko ya daina wa'azin nan ko ya fita karki manta malama duk wannan abin da suke yi da maganganun da suke fa matar annabi ludu tana goyon bayan su ne bawan Allah yana can yana ta wa'azi yana ta karatu ashe matarsa tana masa zagon ƙasa ashe zai iya yiwa mutum ya auri mace tana mai zagon ƙasa zai iya yiwa da haka maza ku kula da matanku da kaga abubuwa sun fara lalacewa to ba mamaki a gidanka ake girbe ka Allah raba mu da sharrin waɗannan mutane yayi wa'azi yayi wa'azi suka iska ce kai itina bi azabillahi in kunta min sadiqina ya kai ludu ka kawo mana azabar Allah ba ka ce Allah zai mana azaba ba dan muna neman maza to a kawo azabar inda gaske kake yi suka karyata shi yace ya qaumi lima tastajiluna bisayyi'ati qabla alhasana laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun ya mutane na yaya kuke gaggauto azabar Allah ku ce wai ai muku azaba ina ma da za ku nemi Allah ya yafe muku ku daina wannan aiki ku yi istighfari ku tuba ku daina luwadi namiji ya daina neman dan uwansa namiji bai da kyau da kun yi haka ko Allah zai muku rahama ku nemi gafara suka ce ba za su yi ba da ya ga abin ya fi ƙarfinsa sai ya daga hannu ya ce rabbin surni alalƙamil mufsidin ya Allah ka taimake ni akan waɗannan mutane mabarnata shi da kansa annabi lutu ya ce mutansa mabarnata ne yan ta'adi ne ya ce ya ubangiji kai mana maganin su Allah ya yi fushi da su Allah ya karba addu'ar annabi lutu ya aiko musu da mala'iku manya-manyan mala'iku ya ce ku je ku halakan mun da mutane annabi lutu to a lokacin ne da za su je su su halakar da shi mutane annabi lutu din masu yan luwaɗi sai su Allah ya ce ku biya ta gidan annabi Ibrahim ku samu na ta saratu ku mata bishara za ta haifi ɗa ishaqa shine na gaya muku a karatun baya na ce Allah ya jarabu na saratu ga labarin kashe mutanen annabi lutu halakar da su tunda annabi lutun ai na gaya muku dan annabi ibrahim babban shi ne ai kuma sun yi zamani guda Allah ya ce ku biya ka mala'iku sarakunan aiki suka je suka biya suka yi masa bishara wa annabi ibrahim bi gulamin alim yaro mai ilimi in ji Allah Allah ya ce muka yi masa bishara bi ishaq wa min wara ishaq yaqub matar ta ce a a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha injina nasaratu inna hadha la shay'un ajib yanzu ni zan haihu ni saratu mai shekara kusan 90 kusan 100 ni ne zan dauki ciki waɗannan mala'iku وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب تشي عند ني توفي توفي دني ني ذا أشي ذا هيكو قالوا ملائكوس كتشا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ke mamaki kike yi na nasara ta kan umarnin Allah akan lamarin ubangiji ko shekara nawa kika yin Allah ya ce zaki ba zaki ba to kun ji lokacin aka mata bishara da annabi ishaqa wadda da sun ɗauki tsammani hatta ba wa annabi ibrahim sadakar baiwa ita ce na na hajara ta ce je ka aure ta kaje allah ya baku haihuwa ni kam na haƙura tunda na yi shekarun nan kin ga bayan ta yi abin alheri allah ya amsa mata kuma ya bata abin da take nema kuma ya daɗa bawa Ibrahim ɗin haihuwa aka haifa annabi Ismail kin ga wannan abin da ta yi annabawa biyu aka samu wannan gida ya yi albarka shine mala'ikun da suka zo wajen annabi Ibrahim ya ce da su ƙala fama khatbukum ayyuhal mursalun ya ku waɗannan manzanni yan aike me kuke nema ne me ya kawo ku me kuke so qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin sai suka ce da shi ai mu an aiko mu ne zuwa ga mutane masu barna su waye waɗannan mutane masu luwaɗi ina gaya miki wannan dan ki sani in mijinki yana da wannan sana'a na neman maza to kun shiga uku kun shiga uku na ce kun shiga uku saboda ke ma bakin ciki ya ishe ki ba wai Allah zai miki azaba dan mijinki yayi ba a ai tunda mijinka abu ya same shi ai kai ma ka shiga tasku duk yanda zaki ki hana shi neman maza nan ki hana shi inna ursilna ila qaumin mujrimin mu an turo mu ne zuwa ga mutane mabarnata linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وأن دك أكن النبي لوط ليد متنانسا suka ce Allah ya ce mu saukar musu da azaba duwatsu na wuta dutse na wuta malama dutse zaki ga iya ganinki in ya zo ya fado sai ya fashe duk gawayi wuta ta ta kona su a wata ayar Allah ya ce musu tsawa bayan wannan a wata ayar Allah ya ce walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين يا يند من زنم ملائكو سكزو وجن إبراهيم بالبشرى da bisharar cewa za a haifa masa da isaka a lokacin annabi ibrahim yana shekara ya fi 120 bayan sun masa bishara sai suka ce to kuma an turo mu wajen mutanen nan suka nuna mutanen annabi ludu kin san me laifin su neman maza inna ahlaha kanu zalimin Allah ya ce waɗannan mutane masu neman maza azzalumai ne kin ga a can sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin nan kuma inna ahlaha kanu zalimin Allah sarki annabi Ibrahim sai ya tuno dan uwansa ɗansa annabi Lut a tunda dan dan uwan shi ne yayi qala inna fiha luta sai annabi ibrahim ya ce kai mala'iku akwai annabi lutu a cikin wannan garin fa qalu nahnu a'lamu biman fiha sai suka ce ai mu mun fi ka sanin waye yake ciki la ilaha illallah mala'iku ne daga wajen Allah suke qalu nahnu a'lamu biman fiha mun fi ka sanin suwaye suke cikin wannan gari lanunajjiyannahu wa ahlahu muna shaida maka wallahi za mu kubutar da shi da shi da waɗanda suka yi imaninsa cikin iyalansa da 'yan uwansa amma fa banda matarsa illam ra'atahu kanat min al-ghabirina banda matarsa ita kam tana cikin wanda za su saura za a yi musu azaba sai an halakar da ita Allah ya yi fushi da ita matar annabi lutu da muke muku tarihinta wannan mata wannan mata ita ku ta jawo kanta Allah ya zo ya ta ambatan ki ya ta faɗan ki ya ta faɗan ki illa mar'atahu kanat min al-gabirin duk inda kaje a cikin alqur'ani banda matarsa tana cikin masu saura wanda za musu azaba haka muka yi magana akan matar annabi nuhu ita ma shi kan Allah ya jarabe shi matar matsala dan ma matsala ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Allah ya buga misali dangane da kafirai kafirai Allah fa zai buga misali amma sai ya yi bayanin wasu mata guda biyu ashe in mace ta lalace tana kaiwa munzalin har a buga misali da ita akan lalatarta ta matar annabi Nuhu kafira ce da matar annabi Lutu ita ma kafira ce irin waɗannan mata muna yin tarihinsu ne don kada a yi koyi da halinsu ba muna karanta muku tarihin waɗannan mata don a yi koyi da su ba a'a don kada a yi koyi da halinsu wannan mata lamarinta ya munana ta shiga uku an halaka Allah ya ce na'am tayi Allah ya yi wannan magana ne ba don komai ba saboda ya ku iyayena mata ku gyara kanku ku tsare mutuncinku matar da za ta zauna da lafiya a duniya ita ce matar da take bin Allah mala'iku mala'ika jibrilu da mika'ilu da israfilu waɗannan manyan mala'iku guda uku jibrilu mika'ilu israfilu su suka je garin sadum sai suka shiga garin garin sadum shine garin mutane na bulut suka je da sifan samari matasa kyawawa ashe jarrabawa suka je su suna zuwa sai mutanen annabi lutu suka kai musu farmaki sun gansu sun shiga gidan annabi lutu kawai sai suka tafi suka je suka cewa na buludu ya ba su wuri za su gama da waɗannan bakin shi faɗan luwaɗin wannan lokacin mutanen na buludu in sun ga maza harshen su halallage yake haka har har yawu suke zubarwa saboda jaraba irin kaga abin da kake bala'in kwaɗayi ayya ashe ba sani ba mala'ikun kuma da suka zo rikida sai suka rikida a matsayin samari matasa kyawawa masu kyan halitta suka gansu kwalelinsu ashe bala'i ne jarabawa ce suka ce suna son magana da annabi lut daidai lokacin rana za ta faɗi kamar bayan la'asar suka ce da Allah suna so ya ba su masauki za su kwana a gidan shi ya ce ku kwana a gidana ya ce ina jin tsoron abin da zai biyo baya gaskiya saboda za su iya shigowa da daddare su balle gidan su zo su samu waɗannan baƙin ya shiga kunci ya shiga damuwa annabi lutu da yin baƙin nan kin san baƙin na gaya miki jibrilu mika'il israfil amma ba da kamar mala'ika suka zo ba da kamar ɗan adam Allah ya ce si abihim wa daqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun asib bai ji daɗin zuwansu ba ya shiga kunci ya shiga matsi ya shiga damuwa ya rasa inda zai sa kansa ya ce kai wannan rana ta yau rana ce mai wahalan sha'ani yawmun asib ni yanzu gashi na yi baki mutanen arziki mutanen mutunci mutanensa kuma sun zo sun kewaye gidan shi matarsa ta zugo su malaman tarihi suke cewa da na tafsiri zuwa take yi sai ta kura wuta a gidan sai hayaki ya sama ta ce in kun ga hayaki yana yin sama a gidana to akwai abinci akwai kaya abinda suke take nufi akwai maza ku zo gidana mai gidana ya yi baki ku zo ku ɗebe su suka zo suka kewaye gida na bilutu suna ta leƙe yana ganawa da mala'iku su ba sani ba yana ce musu nifa Allah ya jarabe ni da mutane na banza ya ce mutane na ba mutanen kirki ba ne Allah ya jarabe ni da mutanen banza suka ce karka damu karka damu karka shiga damuwa za mu yi maganinsu imam ibn abbas da imam mujahid da qatada da muhammad bin ishaq suka ce annabi lutu ya shiga cikin bala'i mai tsanani dan shi a zatansa tsoron da yake ji yau da daddare za a iya yin barna a zo a balle gidansa a zo a lalata mutanen nan kamar yadda daman a tarihi an san su an san halinsu an san ɗabi'arsu an ce a tarihi lokacin da ya zo da su mutanen garin ba san bakin sun zo ba don kamar yadda imamul bagawi ya faɗa a cikin tafsirinsa annabi lutu ya je gona yana yin itace ya je gona ya saro itace yana ya ɗauko itace yana tahowa suka haɗu da shi suka haɗu da shi a gona suka taho suna hira yana cewa ni dai Allah ya jarabe ni ina fama da mutane na banza ya shiga gida ashe matacci ta san kulle-kullen da za ta yi ta gulmata jama'ar gari suka san cewa yau fa akwai fa baki a gidan nan shine qur'ani yace faja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at sai ga mutanen annabi lutu sun zo suna sauri suna gaggawa yaga ana ta zuwa ana ta zuwa ashe matarsa ta gulmata ta bada labari karki zama 'yar gulma gulma ba kyau ku kuma mata ɗabi'ar ku gulma gutsuri tsoma bini bini bini kwa ɗauki zance ku kai ya da sharri ki gama ci kyakkyawa da ita masha Allah abin gani abin so amma zuciyar ta baki kirar wanda bai sani ba sai ya yaudara da zahirinta ya kashe kuɗi ya wahala ashe maciji ya ɗauko ya ajiye a gida maciji mana maciji ai yana da kyau amma cikinsa ba guba ba ne duk kyanki duk haskenki duk yadda ke ji da budurci ko kina ga kin isa a banza idan kina da hali irin na mata annabi ludu kina da fitina yaushe namiji ma zai ji daɗi ai mace ma mai wannan halin ai ba ta da daɗi ma ba ta da daɗin zama ba ta da daɗin sha'ani in mai gidanta ya ganta baƙi zai ganta ba annuri ba alheri ke ne fada da kishiya ke ne fada da dan miji ke ne fada da uwar miji ke ne kulle sharri ke ne kulle kulle duk abin da aka shirya na alheri ba za ki bari ba kin hana mijin ki ya sake kin hana yan uwan miji su sake duk inda kika zauna to za a yi fada za a kulle sharri ba ki da kirki halinki bai da kyau gashi kuma Allah ya jarabe kina ta haihuwa kina tara yaya kina shuka sharri a bayan ƙasa da yarki ta taso ta fara koyi da hali irin naki yau ai dole ta yi tun da uwarta haka take yi kin girma ba ki san kin girma ba kina goyo ba ki san kina goyo ba kina ba wa ɗanki nono na sharri yana tsotsan sharri ya tashi da sharri ɗabi'a mara kyau abin ki haka za ki tsufa a banza ki kare a shirme a lalace ba albarka kuma ba za ki ji daɗin auren ba saboda Allah ya cire miki albarka da yawa wasu gidajen haka ake ta fama da mata ba su da daɗin sha'ani wahalan sha'ani su zauna lafiya ba za su zauna lafiya ba fitina ce kawai a gabansu da shari to ki daina ki gyara halinki ba a son haka ba ɗabi'a ce ta kwarai ba bawon Allah yana ta wahala ashe matarsa ita take kulla masa shari a gida ta gayyato mutanen maza gidan shi ta ce inna fi baiti lut rijalan ma ra'aitu misla wujuhim qattu ta ce kuyi maza ku zo gidan lutu yau na ga wasu mazaje kyawawa ni ban taba ganin kyawawan mutane irin su ba ki duba matar fa take fara suka zo da gaggawa kamar yadda mai kasasul anbiya ya kawo a littafin shi littafin shi littafin shi littafin shi littafin shi littafin shi littafin shi littafin shi littafin shi littafin shi littafin shi littafin shi littafin su suka fi tsarki gare ku fattakullah ku ji tsoron Allah kakku kunyata ni fi daifi a bakina kakku tozarta ni kakku kunyata suka ce da shi malana fi banatika min haqqin mu kai ka sani mu ba mu da wani haƙƙi mu ba mu san ƴaƴanka mata ki ji masifa malama kai ka sani innaka la ta'lamu ma nuridu ka san me muke so ayi ba mu da wani bukatar yayan kamata ha'ila suka yi kura suna so su zo shigo masa mala'iku suka ce kai ludu kaka damu layyasilu ilaika ba su isa su zo inda kake ba yanzu ka ba su su ta hayaniyar su a waje amma nan inda muke mu mala'iku ne ba su isa su zo nan ba in ko suka zo zancen su ya kare ba za a iya taba mu bai masu tarihi suka ce mala'ika jibril sai wani abu ya dan ya wani abu tukun ya tada ƙura a wurin to suka ce kaga ludu ka tattara iyalinka a cikin daren nan da wanda suka yi imani da kai ku fita ku bar garin nan za mu yi aiki a garin nan فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون maza maza maza da daddaren nan ka hada ka fita da kai da wanda suka suka imani da kai amma fa banda matarka kar wanda yi waiwaye kuma in kun fita in kun diru a gari kar wanda ya waiwaita kar wanda ya waiwaya kuma haka aka yi za mu halakar da su zuwa asubahi za ka neme su ka rasa annabi lutu ya ce har sai an kai asuba suka ce alaisa subhu bi qarib ya lutu asuba ai kusa ne ai kai dai za mu yi aiki kai dai ka fita ka bar gari amma fa banda matarka to kin ji malama suka ce in ka zo gaya wa mutanenka su fita a bar gari ita matarka kakka gaya mata kawai sai dai ta neme ka ta rasa idan bala'in ya sauka a gari sai dai ta ji ta ta halaka malamai suka ce mala'ika jibrilu kawai sai ya dawo halitta ta sa ya ɗauki fuffukensa guda ɗaya ya cusa a ƙasar gaba ɗaya lardin gaba ɗaya ya ɗebo ta daga ƙasa sai da ya sama da ita faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mamdudin musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id fuffukensa guda ɗaya ya ɗauko ya ɗebe sai da ya sama da su aka ce sai da aka jiyo karan awaki kukan awaki da dabbobi a sama juyin waina yadda mai waina take yi ta ɗauko ta kifa ta juya kirif wallahi haka aka musu ba abin da isaura shine faja'alna aliyaha safilaha bayan Allah ya kifar da garin gaba ɗaya ƙasar gaba ɗaya sai kuma Allah ya ce wa mala'iku ku yi mun ruwan duwatsu a ƙasar ruwan dutse aka dutse na wuta min sijilin mandud tun daga sama Allah ya musu alama musawwamatan inda rabbika har yau wajen jama'ar annabi lutu ƙasarsa duwatsun baki kirin ne ko ciyawa ba ta tsirowa har yau sadum kenan malamai suka ce Allah da ya tashi musu azaban duk dutsen da za a aiko shi sai a sa sunan mutumin da zai kashe in ya zo shine musawwamatan inda rabbika musawwama mu'allama kowane rajul kowane mutum ɗaya a cikinsu yana da dutsen da Allah ya turo daga sama zai halakar da shi kana zaune bayan an kifar da su ɗin kuma dutsen sai ya bi su inda suke ragargaza ka kin san akan me luwaɗi ludu neman maza wanda yau aka mai da shi sana'a kiga dandali na 'yan luwaɗi kiga yaro saurayi yana kashe kuɗi a gari ya hau mota ya hau mashin yana karya hula yana saka shadda mai kyalli yana gina gida yana kaza idan kin bincika sai kaga ashe yaron wasu manya ne kwanciya ake da shi ke kuma kina sha'awar saki aure shi in yanki aure shi ma bai da lokacin ki an lalata dubararsa gaba daya har likitoci ne fa da suna su in an yi tsiyar an yi tsiyar da su sai su je likitoci su musu allura a ba su kwayoyin magani da za su bulbulo su cicciko su yi lafiya wani likita ne yake faɗa ya ce ya yi wannan abun amma shi gaskiya ya tuba yana ba da labari labarin bayi da daɗi ya ce gata ne da su sosai to da ana ta fama ya za mu da 'ya'yan mata ya za to yanzu yau kuma sai ki fara ya zaki da ɗanki ma na namiji wannan al'ummar laifin da take yayi yawa fa jiya jiya din nan ba a gama ba ba mu yi nisa ba ba ake samun ana yi wa yara ƙanana fade 'yan mata yar yarinya fa kina da 'ya'yan shekara shida shekara bakwai ba bata tsira ba ba babban mutum ya ɗauki yarinya yana mata wasa he he yana bata alawa yana bata minti yana bata kaza ashe zuwa yake sa hannunsa a cikin wandanta yana soka ɗan yatsansa a cikin gabanta babban mutum nawa aka kama nawa shi sa na sha gaya muku iyaye mata ku daina barin 'ya'yanku su koyi kwaɗayi ku rinka tsawata da yarinya ta ga abu tana ta nuna tana so a tsawatar da ita saboda wallahi idan yarki za ta rinka zuwa waje ana bata abu tana karbowa wata rana za a bata wani abun da za a lalata ta mun samu labari ba ɗaya ba ba biyu ba an lalata yara saboda dan abun da ake basu me yake baki alawa kullum in ta fito sai bata shingar kullum in ta fito sai bata alawa ashe zuwa yake ajiye ta akan cinyarsa ya sa dan yatsansa a gaban ta ta mata abin nan yarinya ta zo fitsari aka tana zubar da jini tana ihu tana kuka me ya faru zafi mama zafi wata ce me haka ɗauki yarinyar ta buɗe ta kawai sai ta ga gaban nata ya ƙara girma ta ɗauke ta ta kai asibiti likita yana duba ya ce kin ga kar a bata lokaci yarinyar nan akwai wanda yake lalata da ita ta ce wannan yarinyar yar karamar yarinya ya ce ni dai na gaya miki wannan abun ba normal ba ne ki je ki san ina yarki take zuwa wace makaranta take zuwa waye makoci da aka ritsa yarinya aka tambaye ta ashe tana biyawa wani yana zuwa yana mata shi kan mutumin banza ma kokari yayi da girman sa ba ba wai sa hannun ba ma sai da ya kokari ya ga ya da yar karamar yarinya ya za a yi ta iya jure maka wannan yarinyar yan fade kenan to shi ma wannan wani simfi ne na zunubi na barna yaushe karki kuskure yar karamar yarinya ki batta tana zuwa wai wajen wani a wani mai kanti yana yawan kaza dinta a a yau wani ya kira ta a a ba wani maganan mai kanti ba wani maganan waye waye abokin babanta ba wani magana duk abin da za a yi a yi keke da keke da rana yarara kuma maganan a tafi da yarinya wani guri babu fa ko ta shiga cikin maza ko dole kawai ni ban san me zan ce muku ba kawai ku rike 'ya'yanku kusa da kukura wata uwa ta yi kuka ta yi kuka ta ce malam Allah ya isa Allah ya isa wani ya cuce ni ni ban yi ba uwa ta ba ta yi ba na yi tarbiyyar yata ina ta tattala tana zuwa makarantar firamare na jiri yau ga wani ya zo ya lalata min ɗaya jini ya niyya take zubarwa in ta zo fitsari a bai gagara abubuwa ga sunan ba su da daɗi ba su da daɗin ji ƙwarai da gaske shekul islam a ibn taim ibn laqayyim allah ya masa rahama ya yi ta magana akan wannan ayoyi da allah ya bayani cewa allah cikin hikimarsa baya ɗaukan mataki sai ya tsero da mutane hujja yanzu mutanen nan na annabi lutu ai kun ga tsaye musu da hujja ba ga mala'iku sun zo ba ya musu wa'azi ya musu da abin da zai yi yace atatin alfahishata ma sabaqakum biha min adin min alalamin innakum latatuna rijala shahwatan min duni nisa'i ku rinka zuwa wa maza kuna sha'awar su ba ku sha'awar mata ku bar mata ku rinka zuwa gurin maza kai bal antum qaumun musrifun da karshe abin da suka ce kawai a kore shi daga garin ya fita ya bar garin Allah ya yi fushi da ya yi fushi da su sakamakon su ƙarshe shine ya halakar da su kuma aka hada hadda matar yana kallo annabi lutu matarsa aka halakar da ita fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum Allah ya ce abin da ya samu mutanen ka na bala'i yan luwadi abin da ya same su na azaba yan luwadi sai ya samu matarka inna mau'idahum as-subh iya lokacin asubahi aka bari za a halakar da su basu kula da hakki ba basu girmama annabin su ba Allah ya ce falamma ja amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha yayin da lamarin mu yazo muka mai da saman garin ya zama ƙasa ƙasa ya zama sama muka musu ruwan duwatsu na wuta min sijilin mududin musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimina bi ba'id ina matarsa ta tafi tana wuta tana wuta to kin ji tarihin matar annabi ludu laifinta ga kafirci ga goyon bayan luwaɗi hajiya hajiya kina jina a yanzu akwai mata kawalai mace ce amma ita take nemo wanda za su yi lalata wa mata idan mace tana son zina yau akwai inda za ta kai hotonta ko ta tura a waya ta ce gashi in an zo nema gashi ga yadda nake ta dauki dukkan abin fitina na jikinta ta tura ita aikinta idan za a yi zina za a biya ki kaza to akwai percentage ɗinta a ciki kuma mace har bayani take ta ce ga irin namijin da zaki sama mu shi ma namijin idan ya zo sai ya yi bayani ya ce a nemo mun mace mai kaza mai kaza mai kaza wani ya ce shi matar aure yake so kin san me yasa suke neman matar aure saboda yana da garantin matar aure ai tana da tsafta mijinta kaɗai yake saduwa da ita kenan ba ta da ciwon zamanin nan to mata aure yake so sai ce amma mai karancin shekaru mai kaza mai kaza wallahi mata suke yawo da hotuna suna tallata wannan bala'i kun ga wa'azin nan da muke yi in an gaya mana wani abu ana yin sa wallahi sai mu ji kamar ba za mu iya bacci ba kullu kuma kamar ba za mu iya bacci ba yanzu kwanan nan wani ya gaya mun ya ce malam ka faɗa kai wa'azi ya ce mutum ne aka kama shi yana kwance da yarsa budurwa budurwa wal iyazu billahi barnar da take cikin mata abin ya isa kuma yarinyar ta yadda za ki iya dama kai yanzu za ka iya yi ko mun kafircin ka sai kai wannan abun ɗanka to yau ina mata za su sa kansu idan ba ki da aminci da uban ɗanki uban ɗiyarki to ba za ki yadda da shi rashin addini ai munin rashin addini ya isa yau kam sai dai in rufe mu ce muku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka karatun namu ya zo a ƙarshe labaran ba su da daɗi fatan mu Allah ka shirya da mu ka gyara halin mu Allah kada ka ɗauki ran mu akan wani laifi ko zunubi Allah ka tsare mutuncin matanmu mutuncin 'ya'yanmu Allah kakka jefa su cikin wannan mummunan sana'a subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رحمة الله تعالى وبركاته رحمة الله تعالى وبركاته رحمة الله تعالى وبركاته رحمة الله تعالى وبركاته